نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسة الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله ومن ضمن الأخلاق السيئة الأخلاق القبيح ومن ضمنها البخل ومن ضمن الأخلاق السيئة القبيحة هناك البخل وكان داوود واحد من السلف الصالح هذه الأمة البخل الذي يقع عليه اسم البخل من بخل بما في يديه أن يعطي منه وقال الراجب الأصفهاني رحمه الله تعالى البكل إمساك المقنيات أما لا يليق حسبها عنه وقال ابن عباس رضي الله عنه البكل هو البكل بما في, بما في اليد وكلا البكل ترك العثار عند الحاجة أيها المصلون المكرمون البكل خلق مكروه ذمه الله تبارك وتعالى في غير آية من كتابه الكريم وتوعد أصحابه بوعيد شديد وعقوبات تلحقهم في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم هو خير لهم بل هو شرا لهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بكروا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتنا للكافرين عذابا مهينا وقال الشيخ المراقي رحمه الله تعالى والمراد بالبكل في الآية البكل بالإحسان كالمال والعلم والجاه والهبة وغيرهم ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والفوش فان الله لا يحب الفاحش المتفشي واياكم والظلم فانه عند الله الظلمات يوم القيامه واياكم والشه والبخل وثبت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا اول هذه الامه باليقين والزهد وهل وهلك آخر هذه الأمة بالبكل والأمر وعن شعيب بن الألاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إلى رجل قتل رجل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا فبكت باكيا قالت وشهداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو بكل بما لا ينقصه وثبت أن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوض من كمس من البكل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بكيل ولا لعيم ولا منان ولا سيء الملكة وثبت أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة دار الأسكياء والذي نفسي بيده كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة بكيل ولا آق والديه ولا منان لما أعطى وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحضن والعجز والكسل والجبن والبخل ودع ودلع الدين وغلبة الرجال آثار البخل عباد الله الحرمان من الأجر المرتب على الإنفاق في أبواب الخير سبب في ضعف الإيمان وسوء الظن بالله كراهية الناس له فهو مقبوض مكروه حتى من أقر به حتى من أقرب الناس إليه الوقوع في الاسم بسبب منئه لما يجب عليه من الحقوق وواجبات الخامسة حرمان من لذائذ الدنيا والمباحات لنفسه ولغيره السادسة سبب لكشف عيوب المرء وإظهارها للخلق قال الشمس الدين السفيري رحمه الله تعالى والسكاء والكرم سبب لسترة العيوب والبكل والشوه سبب جالب كشفها أقوال السلف والعلماء في ذم البكل في هذه الأمة وقال علي رضي الله عنه البكل جلباب المسكرة وربما دخل السكي بسكائه الجنة وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن البكل فقال هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا وقال محمد بن المكبر رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم شرا أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بكلائهم وقال بشر بن الحارث البكيل لا غيبة له ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا صوامة قوامة إلا أن فيها بكلا أي كثرة البكل قال فما خير لها أيضا وقال الشعبي رحمه الله تعالى لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم البكل أو الكذب عباد الله هذه من السيئات لهذه الخصلة الذميمة أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمني من الشيطان فاستغفر ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine shiri Allah ka sanya mu cikin shirin bayin ka ya Allah wanda ya bata ba za a samu mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake a sammai da kasai ba shi da abokin tarayya annabi Muhammad babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne ko manzo ne da gare shi ya zo da gaskiya da addinin gaske da alkur'ani wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan ya yi wani cikin addinin Allah fuskoki masu alfarma da karamci a hudubar mutu yau sha ɗaya ga watan ɗayan musulunci al-muharram hijira na da shekara 1443 za ta yi mana magana ne game da ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u wanda musulunci ya kori ta fata-fata wanda ƙarshen masu ita wanzuwa cikin fishin Allah da kyamatar al'umma gare su wanda manzon wannan al'umma ya ja kunne a gurabe daban-daban shi ma kuma Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarantar da narko mai girma ga wanda ya siffanta da wannan ɗabi'a mummuna daga cikin musulmai wannan ɗabi'a ita ce rowa wanda laraba suke ce mata albuku rowa da ƙanƙamu da riƙe hannu da rahin saki hannu duka wannan ya ce fassara rowa da harshen larabci ɗan adam musulmi mumini to allah bai shi marwaci ba ne an ce da ruwa da imani ba su haɗuwa a zuciyar mutum guda duk mutumin da yake da imanin gaske ba za ka same shi marowaci ba ne duk kuma tsananin dukkan marowaci shahidi a cikin marowata wannan za ka tada ba shi da imani da imani da ruwa ba su haɗuwa a zukatan masu imani ya yan uwa na cikin addinin Allah mu sani cewa ita ruwa tana cikin miyagun ɗabi'u wanda ana lissafa ta cikin munanan ɗabi'u wanda siffa ce ta yahudawa siffa ce ta wanda ba su yarda da Allah ba to su ne suke ganin wayansu da dabararsu shine zai kai su domin tsira amma Allah da manzonsa sun sumfanta masu imani su ba marwata ba ne akwai ɗaya daga cikin magabata ɗau iya cikin tabi'ai Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abin da ake nufi da ruwa wanda sunan ruwa take hawa kansa shine man bakina bi ma fi yadayhi yani utami mutumin da ya kankame abin da ke hannunsa ya kiya baya bayar wannan ta wajibi ce ko bayar wannan ta ihsani ce ya kankame abin da ke Allah ya bashi ya kiya ba kowa to wannan shine asalin maroci inji Imam Dawus Allah ta'ala ya masa rahama Ar-Ragibul Asfahani shi ma ɗaya daga cikin magabata yake cewa al-bukul abin da ake nufi da rowa ya uwa shine mutum ya na gefe ba su da rabo ciki to imam ar-ragibul asbuhani ya ce wannan ita ce rowa kawai duk wanda gani da wannan halaye to marwaci ne dan abbasu ɗaya daga cikin sahabbai Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa al-buklu abin da ake nufi da rowa huwa al-buklu bima fil yaddi mutum Allah ya bashi ya hore masa wani ba hannun shi amma ya ruwa ga al'umma ya kiba su ya hana su ya kankame abin da gasi sai shi to wannan shine abin dan Abbas ya fassara wakila wata magana ko malamai suke cewa burwa tarkul ithar inda alhaja ka ki fifita dan uwanka ma yan lokacin da bukata ta cin masa kai kuma kana yanda zaka fidda shi ka ki masa to wannan ita ma ruwa ce kana da dan uwa musulmi ko dan uwa na jini ka tabbatar iya cikin wata damuwa da wata matsuwa kuma kana yanda zaka taimake shi bukatarsa ta biya ka hana shi ka ƙi taimakonsa to wannan shi ma ana ci masa ruwa kamar yadda wasu malaman suke cewa ya yi uwa masallata masu alfarma da karamci mu sani cewa ita ruwa halayya ce a bar kyama wanda an zarge ta a gurabe da yawa a qur'ani fi gairi aya min kitabillahi alkarim fiye da aya ɗaya da biyu a cikin alqur'ani mai girma kuma an alƙawarantawa ma'abocin ruwa biwa idin shadid wa uqubatun an alƙawaranta masa narko na azaba da kuma kamu daga Allah wanda zai riske shi tun a duniya kafin ma a ji gobe alkiyama Allah ta'ala yana cewa alladhina yabkuluna bima atahumullah waɗannan masu ruwa da abin da Allah ta'ala ya hore musu ya ba su kar su yi tsammanin kar su zaci wannan ruwar alkhairi ne gare su a sharri ne gare su wannan Allah ne ke haka ya mana wannan waɗanda suke da ruwa a cikinmu mu musulmai kada su taɓa tsammanin cewa ruwan nan alkhairi ce a'a bal huwa sharrun lahu ruwan nan sharri ce sai dawo kuna ma bakkilu bihi yawmal qiyamah Allah ya ce si din wannan sinun lil mustaqbal nan gaba kaɗan idan kiyama ta yi za a ɗaure sa musu kukumi da abin da suka yi ruwa da shi ranar alkiyama alladina yakliduna zahaba wal fidda ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم masu ɓoye azurfa da zinariya da kuɗi yanzu ka ce dala da naira da fawon da euro da abin da ya shafi kuɗin saudiya aka ɓoye aka kiciyarwa don allah ko don addinin allah ya ɗaukaka to allah ce waɗannan ka musu albishir da azaba mai tsani a gobe alkiyama saboda kamar wata allah ya ce a faɗa muku ruwar ku shari ce sharun lahum za a muku kukumi da abin da kuka yi rowa da shi a ranar alkiyama walillahi mirasa sama wacce bar jin rowarka za ka bar abin kuma Allah zai gaje shi da ƙarshe an fahimci wannan Allah ya ce ƙasa da abin da ke gare ta gaba ɗaya Allah zai gaje ta inna nahnu narisul arda wa man alaiha ƙasar da abin da za ku yi ku bari duka haka Allah ta'ala zai gaje abin kama ba da akum ta'udun yanda kuka zo ba komai a hannunku haka za ku koma kabari ba komai a hannunku duk abin da kuka samu anan za ku bar shi saboda kai abin alkhairi da abin da Allah ya baka in ma ka yi in ma ka ki to anan ne za ka bar shi baka isa abin ne ka da ko wayar hannunka a kabari ba kai ko zobe na hannunka ba za abin ne ka dace a kabari ba sai magada sun cire kayan suna su ne ba na kabari ba saboda ka wannan shine abin da ke hankali ma zai bawa mu sakamakon rashin kyautatawa al'umma daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya baka suratu takwir tana ba mu labari Allah ta'ala yana cewa wa idar isharu utilat idan kiyama ta zagara kuma suna cewa ba masu su kaga dukiya ba mai ita ba ma mai cewa ta wuce kowa wani ya mutu wani nafsi nafsi to da ƙarshe duk dukiyar za ta tattaro ta koma zuwa ga mai ita shine Allah subhanahu wataala dama ai Allah iya cewa ku ciyar da abin da muka samu kalifanci a kansa wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifin fi da can ba naka bane ai dukkan mai kuɗi a yanzu shekara ɗari baya ba kuɗin sa bane suna hannun wa'ansu amma Allah cikin kaddara ya tattaro tattaro ya kawo ya baka to kai ma kana nan kana nan Allah zai kwace abin ya baiwa wa'ansu ko wa'ansu daga cikin magadanka ko wa'ansu ma wanda ba za cikin magadanka tun da da can shekara ɗari baya abin da ka mallaka yanzu babu komai a hannunka suna hannun wa'ansu mutane to kai ma ka kaddara wa kanka irin wannan rayuwa daga cikin ayoyi da Allah ta'ala yake mana magana game da hadarin ruwa Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya san masu girma kai masu alfahari Allah baya kauna su baya so su sai Allah ke ce alladhina yabkhaluna su ne masu ruwa wa ya'muruna nasa bil bukhl kuma suna umartar mutane da ruwa su yi ruwa kuma su umarci mutane da ruwa wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an yawa sun ki kuma sun hana wa an su fahimta sun yi ruwa kuma sun umarci wa an su yi ruwa wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli kuma suna koye abin da Allah ta'ala ya ba su daga falalansa yan kar ayi kar ayi yawa irin su waɗannan to su sun basi ba kuma sun hana masu yi su waɗannan shi ma aibi ne kamar yadda Allah ke kaito mana a cikin littafinsa a shekul marabi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abin da ake nufi da rowa a wannan aya shine albukul bi ihsan shine kai rowa ta hanyar kyautatawa ba wai ka sauke wajibi ake nufi ba abin da ya shafi iyalai mahaifa dangi na kusa wannan wajibi ne ka taimake su akwai haƙƙin su a kanka amma waɗanda suke nesa Allah ya hore ma dukiya Allah ya hore ma ilimi Allah ya baka matsayi Allah ya baka wata baiwa a ce na gefen kama musulmi baya amfanuwa da wannan to babu shakka shi ma ana lissafa daga cikin ruwa na gefe ma ba ma wanda yake karkashin wajibicin gaba a akwai hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi sahabi mai girma wanda yafi kowa rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jan kunnen ku da alfahasha domin Allah ta'ala baya san masu alfahasha da alfahasha Allah ya kyamace su Allah ya ja kunnen ku da zalunci fa innahu zulumatun yawmal qiyama domin shi zalunci iya koma duhu a ranar alkiyama sai manzon Allah ya ce kuma Allah iya kyamatar ku da ruwa da qawru wa iyyakum washuh wal bukl Allah iya kyamatar ku ku kiyayi ruwa ku kiyayi qawru malaman hadisi ke cewa kamar yadda kai musulmi za ka kyamaci zalunci za ka kyamaci alfasha to haka ake so ka kyamaci ruwa a cikin rayuwarka amru bin shu'aibin daga babansa da kakansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naja awwalu hadhihi al-umma bil yaqin wa zuhud abin da ya taimaki farkon wannan al'umma ta kai ga nasara yaqini da kuma gujewa abin da Allah ya haramta a duniya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in wannan shine ya kai tudun mun tsira yaqini duk abin da aka faɗa daga Allah to sami na wa ana in dai an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce to sun gaskata sun yadda irin su sune wanda Allah ta'ala yake cewa inna ma kana qawlul mu'minina idza ja'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum an yaqulu samina wa ata'na duk abin da yazo daga Allah yazo daga makin Allah samina wa ata'na to wannan manzon wannan al'umma ya ce ya sa mutanen farko sun ci nasara sun kai tudun mun tsira sun samu rahmar Allah da aljanna abu na biyu kuma zuhudu duk abin da ya zamto haramun ne a wannan gidan duniya suna kaurace masa ba su damu da jin daɗin ba inda haramun ne ba ma can lokacin manzon Allah da da da qurunul fadila ba hatta nan shekarun baya baya abin da shekara 200 zuwa uku ko ma kasa da haka mai da malamai suke faɗa a lokacin da boko ya shigo arewacin ƙasar nan bayan ya yi wajen shekara ɗari bayan an yi wajen shekara ɗari bakwai ana da ilimin addini a wannan yanki ana rubuce-rubuce ana karance-karance da turawa suka shigo da a da sisa ta dasa al'umma wani abu da suke so su dasa a cikin ilimin boko sai aka ce dukkan wani wanda yake so a bashi mukami a gwamnati to takardarka ta qur'ani da hadisi ba ta da amfani sai mutumin da ya boko aka bashi shahada ta boko to shine wanda zai zama mai fada a ji a cikin wannan yanki kakannin kakanninmu Allah ta'ala ya musu rahama wa'ansu da suka ji za a raba su da alkur'ani a raba su da sunnar ma'aikin Allah sai suka koma jeji su da almajiransu da babunsu suka ce da si abin da zai raba su da Allah da ma'aikin Allah kwara su bar duniya wa'ansu a jeji suna karatu suna noma suka mutu sun tsira da mutuncinsu sun gujewa jin daɗin duniya akan su ɗibarin imaninsu a wannan rayuwa kar ma a kai ga sahabai ga tabi'ai kakanninmu na uku na hudu na biyar duk irin wannan ya same su ya same su to amma a yanzu ba jin daɗin duniya kana ganin sai ka faɗa cin abin da Allah ya haramta kuma dukkan bakin tika tika tik ne duk tsawon kwanan ka za ka mutu kullum unsa wa in ɗalis salamatu yauman ala adatil hada ba a mahamud dukkan ɗan adam duk tsawon kwanansa wata sai ga gan shi a makara za a raka shi abin ne shi kowa yi shi to wannan fushi ne ƙarshen duniyar ba kai kuma kana da imani da ka san karshen zalunci karshen fada cikin haram abin da zai haifar ma a gobe kiyama abun Allah to ma'abotan farkon al'umman nan kauracewa haramun a duniya da yaqini ya tsallaka da husa maramar Allah manzon Allah kuma ce wa halaka akhir hadhihi al'umma abin da zai halakar da karshen wannan al'umma akwai albukul wal am rowa da buri dogon buri bishin kaza bishin kaza bishin kaza nan kuma minti daya baka da yaƙini za ka kammala ya cikin rayuwar buri ya mana yawa da kuma me da kuma ruwa ita ce abin da ya halakar da mu iya cikin abin da yake jefa mana musiba da rashin zaman lafiya da tsadar abubuwa rowa da kuma yawan burace burace daga shu'aib bin al'ala ya karɓo hadisi daga abu hurairah malaminsa Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa wata rana wani mutum ya mutuwar shahada a lokacin manzon Allah قتل رجل على أحد رسول الله شهيدا أنا ياكي أكيش يا متو شهادة فبكته باكيا سيوتي كي تيمس كوكا وانا يا متو تنا تجي مامي har ma take cewa ya shahada sa yayi shahada ya more sai manzon Allah ke cire ta wa ma yudriki annahu shahidun waye ya faɗa miki shahidi ne in ba Allah da manzo ba ba wanda zai bawa mutum tambarin shahidi ne babu shahidi ne Allah da ma'aikin Allah su kadai za su buga masu tamkar shahidi ne amma azarbabi da tsautsaun baki baya kai mutum zuwa ga jin aiko rahmar Allah matakar ba Allah bane wai manzon Allah ke cewa ma yujiri ki annahu shahidu waye baki labari ki ce shahidi ne waye baki labari manzon Allah ke cewa fala Allah kana yatakallam fi ma la ya'ni wata kila fa a rayuwarsa yayi ta magana cin abin da bai shafe shi ba ya zama dan tsegumi au yabakal bima la yanqusu ko yayi rowa cikin abin da Allah ya bashi kamar anan manzon Allah yana so ya ci kutse da maganganu cikin abin da bai shafe ka ba da rowa iya gogewa mutum ma albarma shahada ma ne tunda bai ce ba shi da imani ba bai ce baya sallah bai ce munafiki bane sai ce waye Allah iya kutse cikin maganganun mutane abin da bai shafe shi ba waye Allah marowaci ne wannan abun guda biyu za su iya shafe masa alfarmar shahada manzon Allah ya faɗi wannan kamar yadda abu hurairah Allah ta'ala kara da yadda shi ya rawaito akwai hadisi daga am umar dan khattab Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah ya kasance ta'awudu min kams manzon Allah yana neman tsarin Allah ga abubuwa guda biyar da kansa yake roƙon Allah ya tsare shi daga su na farko min al-bukuli manzon Allah iya neman tsarin Allah daga ruwa Allah kar ka zamto ni marowaci manzon Allah sai ɗauki lokaci mai tsawo iya roƙon Allah game da mummunar ɗabi'ar ruwa wal jubun manzan Allah iya roƙon Allah daga tsoro a ce matsoraci ne ba jarumi ba ne manzan Allah iya neman tsarin Allah daga wannan wa fitnatu sadr manzan Allah daga wane ne wane ne tsarin Allah daga su wa azabal qabr manzan Allah iya neman tsarin Allah daga azaban kabari wa su'ul umr manzan Allah iya neman tsarin Allah daga mummunan rayuwa wannan abu guda biyar Umar dan Khattab ce ya ji manzan Allah iya neman tsarin Allah daga su daga ciki akwai ruwa in ce ma number 1 a hadisi al-bukul ruwa manzon Allah iya neman tsarin Allah daga ita wa sabbata an Abi Bakr radiyallahu an sayyidina abubakar Allah ta'ala ya kara da shi wannan iya cin hadisan sa wanda ba su da yawa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna khabbun dukkan tababbe mutum ba zai shiga aljanna ba tababbe wanda Allah ya yi watsi da shi manzon Allah ya yi watsi da shi to wannan ba shi ba aljanna wala baki sayyidina abubakar ya ce ya ji mai gida yana cewa marowaci ba zai shiga aljanna ba yadda taɓaɓɓencin ba zai gaji haka nan marawaci wala ko ko duk ƙungiyoyi mutanen banza ne sai ƙungiyarsa ce kawai ta kirki ko duk abu mutane shirme ne sai na sa sai nasu la'i mai yawan zargin mutane shi ba maza Allah ce ba zai ga aljanna ba wala mannan haka nan mai guri yayi ma kyauta ya ma guri wannan kuma Allah ya gafarta muku yan siyasa su ne masu irin wannan ɗabi'u ba mu muka yi ka ba wajen wane ya zo ya wuce ko an gani a ofis ko ya wuce da mota wani muka yi ki ba to ƙarya kake Allah ne ya shayi kana ina a lokacin sababa ya riga ya rubuta bayan rushewar aikin su a duniya haka nan kuma Allah ya ce aljanna haramun ce gare su wala sayyi'ul bas jagoranci Allah ta'ala ya kare da da Anas ya haɗa mu da mu da shi a gidan aljanna yake cewa manzon Allah ya ce aljannatu darul askiya ita aljanna gidan masu kyauta ne gidan masu bayarwa ne ungo ungo to aljanna gidan irin waɗannan mutanen ce amma marowaci aljanna ba gidansa ba ce wallazi nafsi biye ne manzon Allah ce ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi la yadkhulu aljannata baqilun marowaci ba zai shiga aljanna ba wala aqun walidayhi haka nan mai kuntatawa mahaifansa ba zai shiga aljanna ba wala mannan haka nan mai gori ba zai shiga aljanna ba wannan manzon Allah ya lissafa su cikin hadisi ba su ba shiga aljanna wani hadisin daga Anas dan Malik yake cewa manzon Allah iya roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazn damuwa baci rai da damuwa Allah yana neman tsanin ka daga su wala ajiz wala kasl gazawa da da kasala manzon Allah iya roƙon tsarin Allah daga su wal jubn wal bukul da tsoro da rowa da bashi da cin nasarar mazaje a kanka duka manzon Allah iya neman tsarin Allah daga wannan daga cikin irin abubuwan da rowa take haifarwa masu muni ya yan uwa akwai alhirman min al'ajar murattab alal infaqi fi abwa bil khair duk abin da Allah ke za a linka za a linka za a linka wa masu bayarwa a basu to shi marwaci an haramta mai wannan ladan masal ladina yanfiquna amwalan fi sabi kama sile habba an fata sab'a sanabil to ba shi a ciki wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yuklif ba shi a ciki manzon Allah ya ce kuma kullum mala'iku guda biyu sun yi addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa baya ciki mai bayarwa Allah ka bashi ka bayar masa abin da ya bayar ka lillinka masa Allahumma amsiki Allahumma ade mumsikan talafa Allah din mai rowa mai kankamewa Allah ka kankame masa kullum manzon Allah ce malaiku sun wannan addu'a hadisin Abu Hurairah iya cikin bukari Allah ta'ala ya kara masa yadda da rahama abu na biyu daga cikin abin da rowa take sabbabawa akwai da'aful iman wasu uzan billah akwai raunin imani dukkan mai rowa iya da rauni a cikin imaninsa kuma iya da mummunan zato game da Allah iya ganin kamar Allah alƙawarin da ya yi na bayarwa shi ba zai bashi ba Allah ta'ala yana cewa in tansurullah yansurkum to iya mummunan zato Allah ba zai taimake shi ba karahiyatun nas lahu dukkan marowaci mutane sun kyamace ba sa son sa ko da a baki za ga ana ma rai rai rai rai wallahi a zuciyar mutane Allah ya dasa musu kiyayyar ba sa son ka musamman kana da halin an san Allah ya ba ka zama marowaci akwai karahiyatun nas lahu fahuwa magbudun makruhun abin kyama ne abin Allah wadai ne a cikin mutane hatta min aqraban nas ilai har makusantan mutane gare shi suna Allah wadai da shi suna Allah wadai domin iya da wani mummunan hali abu na gaba aluqu fil ismi maroci iya dilim ya kansa cikin fishin Allah da zunubi bi sababi man'i lima yajibu alaihi min alquqi wajibat daga cikin abin da ya zama wajibi kansa ya bayar haƙoƙin da ke rataye a kansa ma ba bayarwa to iya cikin fishin Allah da faɗa cikin zunubi abu na gaba hirmanu min lazaifi duniya wal mubahatun nafsiyya wal ghairihi li nafsi wal ghairihi shi mawaci jin daɗin duniyar ma ya haramta wa kansa baya ji dan Allah dukkan wanda Allah ya musu baiwa da kyauta da bayarwa ka je ka zauna da su ka ji irin daɗin da suke ji lokacin da suka kyauta su faɗa ma surun abu mutum ya yi kyauta ya bayar amma ya fi wanda ya bewa farin ciki dukkan masu yi don Allah haka Allah ke samu in shirahu sadr ka bayar amma ka kwana cikin farin ciki kaga wannan farin cikin na duniya to marwaci ba shi ba jinsa an haramta mashi ba zai ji ba daɗin dukiyar ma wallahi marwaci ba jin daɗin ta shi fa ɗan gadi ne kawai gadin maimakon dukiyar ta gaje shi shine ki gadin dukiyar na taɓa faɗar wannan ko a mimbari ko a wani gun akwai wani bawan Allah a garin Kano inda da faɗi sunansa kowa ma ya san shi shahararren mutum ne wata rana iya tafiya sai yan fashi suka tare shi a jeji to Allah ya kaddara daga cikin yan fashin akwai wanda ya san shi physically alhaji wani ne ce ni ne ya ce ba irin ku muke nema ba ba irin ku muke nema ba wallahi an yi wannan domin shi duk unguwar da ake wahalar ruwa zai sa tankunan su din kai ruwa ya dinga daukan abinci ya baiwa talakawa iya zuwa asibiti iya sallamar talakawa asibiti iya ba su abin da za su jinya duk wannan ya shahara ana jinsu a gari yan fashi da makami suka ce wallahi ba irin su suke nema ba shegun suke nema marowatan haka suka ce saboda ka wannan ita kyauta tana sa masu tsaro a duniya kuma tana sa masu tsaro a gobe alkiyama daga azabar Allah an fahimci wannan saboda ka lalle ilalla jin daɗin dukiya to marowaci ma baya jin daɗin ta wallahi shi kawai dan gadi ne dan tsaro ne kawai kafin ya koma ga Allah abu na gaba sababun likashfil uyubil mar ita rowa tana sa dan adam abin nan mutuncinsa ya kware ya zamto ba shi da kima idan mutane wa izharu halil khalq a dinga bayyana munanan halayya cikin al'umma shamsuddin as-safiri yake cewa saka wal karam kyauta da karamci sababun li sitratil ayu suna zamto sababi wajen rufe ma aibubukanka duk mutumin da kake bashi kake bashi kake bashi in dai dan halal ne da wahala ka ji ya iya gulma ka kuma kuma gaskiya bane dukkan kuma wanda ya cancanci ka baci ka hana shi wallahi baka isa ka hana ya je faɗa rai ba saboda ka kyauta da alkhairi suna sa sababun li sutratul uyub aibun kama zai sutrato ba za a gane ba hakanan kuma rowa da ƙoro sababun li janibi kashfiha duk marawaci dukkan mai ƙoro to sababi ne na wajen asirin sai tunu aibin sai bayyana cin al'umma aqwalus salaf wal ulama maganganun magabata da malamai game da wannan ɗabi'a mai muni aliyu dan abi ɗalibi ke cewa albukul jilbabul maskan ita rowa tana jawo talauci da kaskanci wa rubbama da kala sakiwi suka yi aljanna yake ce akwai yiwuwar mai bayarwa da kyauta zai ga aljanna dalilin kyautarsa da bayarwarsa an tambayi alhassan bin ali bin abi talib Allah ƙara yarda da shi game da rowa yake cewa abin da ake nufi da rowa an an yura ar-rajulu ma yanfiqu talafa kana ganin abin da ka bayar asara ne kai ka dauka ka bayar ai asara kai yaga kuma wa ma yamsiku sharafa yaga kuma abin da ya rike ya ban makale shine sharafi a gwansa shine daukaka to duk mai irin wannan azuci sa maroci ne ka bayar ka bayar ga asara kai ka makale ka rike ka ga shine girman ka da darajar ka to wannan shine ruwa inji al-hasan ji ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Mukaddar yake cewa idza arada Allah bi qaumin sharra Muhammad bin Mukaddar ɗaya ne daga cikin tabi'ai yake cewa idan Allah iya nufin mutane da shari ku tsaya ku ji wannan magana ammar Allah alaihim shiraruhu sai Allah ta'ala ya shugabantar musu da mafiya shari a cikin su in dai Allah iya son ku da shari ku ɗanɗana aya a hannunku sai ya sa mutanen banza su ne shugabanninku wa ja'ala arzaquhum bi aidi bukara'ihim idan Allah iya son ku da shari ku ɗanɗana azaba a duniya sai ya sa arzikinku iya hannun marotanku muhammadu bin munkadir haka ya faɗa bashir bin haris yake cewa albakiru la gibata lahu dan ka ce wani marowaci da shi ba giba bane ba za ku yi mu'amala da wani baka ke marowaci ne to ya ce wannan ba giba kai ba halin sa ka faɗa ba giba sa kai ba yake cewa wa madhad imra'a inda rasulillah wata rana azo ana yaban wata mata a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yabanta sawama qawama mai yawan azumi ce mai yawan azumin na nafila ce mai kaza mai kaza ce amma sai aka ci kai amma sai dai marowaci ya ce ba sai manzo Allah ta to fa ma khairul lahi idan to me alkhairin ta kuma mai alkhairin ta an ce mai azumin nafila ce mai tsayuwar dare ce amma illa anna fiha bukulan ay khaslatul bukul sai dai ta tare da akwai tada ta ruwa manzo Allah ta fa ma khairul lahi idan me alkhairin ta kuma ta ku faɗa ba na sunna malami ash-sha'bi yake cewa la adri ayyuma ab'ada ghawran fi nar jahannam ya ce wallahi cikin abu biyun nan ban san abin da yake sa mutum ya yi zurfi a gidan cikin gidan wutar jahannama ba la adri ayyuhuma ab'ad gawra a cikin abu biyun nan ban san wane ne ya fi kai mutum nesa a cikin wutar jahannama ba imamu sha'abi sai ke ce albukul awil kadhib rowa ko ƙarya ban san wanda wane ne fi jawo mutum nisa a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu wannan ya'yan wa ta ce shine irin abin da ya kamata mu ji mu gani irin abin da mammako da riko hannu yake jawo mutane na bala'i tun a duniya ya jawo musu kuma fishi a gaban Allah gobe alkiyama ku duba yanzu halin da ake ciki ko manzon Allah sai dai ce wallahi la yumin wallahi la yumin sai dai faɗa su uku ba shi da imani ba shi da imani wanda makocinsa ya kwana da yunwa kuma iya da halin da zai taimake shi kuma ya san halin da yake shi bai taimake shi ba manzo Allah ce wallahi bai da imani a yanzu ce irin rayuwa yake ka san makocinka ba shi da abin da zai ci ba shi da gawa ba shi da baya kai kuma ka taske dukiya sai dai ka dinga siyan kadarori kana ajiyewa amma makotanka yan uwanka suna kwana da yunwa ƴaƴan sun zama almajiran dole jinya ta kama su rasa yadda za su yi da ita wani kwanan garin masara ya fi karfin arzikinsa kuma iya da iyali iya da yaya iya da mata wani gidan haya an kada mai kararrawa ba a kore ba inda zai yi amma gefensa ɗaya biyu uku akwai mama wadata kuma suna sallah a masallaci ɗaya in an yi jana'iza a je in an yi kaza a haɗu to manzala ce wallahi irin waɗannan mutanen ba su da imani ba su da imani ku je ku ƙara ji manzon Allah ne faɗa mu maimaitawa muke yi ba su da imani irin halin da ake ciki akwai yanzu kenan a takaice da ƙarshe kuma mun sha faɗar wannan kisar ita ma manasaba ce ta sa za a faɗe ta umar ɗan kaɓa wata rana ya je ziyara makabarta a garin madina da shi da almajiransa suka yi sallama irin ta shiga makabarta suka shiga sai umar ɗan kaɓa ya tsaya ya kalli kwantattu a makabarta ya sa su a gaba ya ce a kabaru ma inda na labarin da ke gare mu mu rayayyu da Allah ya ba mu ararai a yanzu yace za mu ba ku labarin abin da ya faru bayan kun mutu yace amwalukum qadin qasamat dukiyar ku ba arabe ba duk abin da ka taske ka koyi ka sai kadara kai wa duk araba yace diyarukum qad sukinat gidajen ku duk an shige dakin ka falan ka sitrum din ka waye naka to yanzu wanda ya ciki ba kai bane yace kuma azwajikum qad tazawwajat matan ku duk sun yi aure sun ebi gadon sun je sun sake kayan ɗaki sun yi waye sun yi aure sun auri wasu mazajen daban kai kuma ka tara dukiya kuma hisabin ta kai za a yi wa ba ruwanta a ciki ba ruwan mijin da ta aura a ciki kai za a yi wa hisabin umar ɗan kaɗa bai sa kwantattu a makabarta ke faɗa masu wannan magana daga can sai ake ba shi amsa kamar a iska su kuma ma'abota makabarta a kwanci ce aka ba ruwa inda na mu kuma labarin da ke gare mu matattu kullama an faɗinahu rabahanahu duk abin da muka ciyar wallahi mun gari basa duk abin da muka ciyar dan Allah idan mu ya gwada mana ribarsa duk abin da muka taimaka dan Allah a yanzu ga sakamakon sun muna gani amma kullama da karnahu kasarnahu duk abin da muka ɓoye ba addini ba alheri wallahi nadama muke a kansa ku duba tafsirin imam al-bagawi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajduhu inda Allah sai dai ka wannan kisar ingantacce a kasan wannan aya to abin da ka koye ba naka bane kuma sharrin dukiyar wallahi wani makiyinka ne ma zai zai shi dukkan wanda yake kaunar iyalinka ima masoyinka bane a duniya a ce iya san matarka to iya ne iya dani ka mutu ya aure matarka kuma idan ya aure matar ta ka ta ebi gado a cikin dukiyarka ta siya mai sabuwar katifa sabon gado sabon kabet sabon komai da dukiyarka makiyinka ya amfani ta kuma baka da ladan ko kobo wata ob ka ɗau dukiyar kai ta masallaci mana yanzu kai gujin marayu mana ka kai asibitoci mana ka ce duk wanda ya zo bayan da zai yi a ɗauka a masa magani kai bincike gidajen da suke kwana da yunwa mana akwai su da yawa ai ka taimake su ko da gari masara ka ba su mana wallahi tallahi idan ka mutu sai ka gwammaci duk dukiyarka a wannan hanyar da Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon taimakon junanmu da junanmu masu hali a cikin mu Allah ta'ala ya ɗauke musu halin rowa da halin kankamo da rike hannu ya Allah Allah muna roƙonka masu taimakon addini Allah ka taimake su duk inda suke waɗanda suke wa addinin mazagon ƙasa Allah ta'ala ka musu dukkan abin da ya cancance su ya Allah mana alhini da abin da ya faru ga 'yan uwanmu a garin Jos a makon da ya gabata ta'addancin da wa'ansu bara gurbi daga cikin kiristoci suka yi musu da tare su da yanka wajen mutane talatin a watan ruwaya kuma muna nan an zuba gwamnati ido a ga yadda za ta yi in ba ta yi komai to Allah zai yi tunda haƙƙinsu ne su kare mana rayuwarmu da jininmu da dukiyarmu da imaninmu da addininmu muna nan mun zuba mata ido ta yi duk abin da ya dace a yi in ba a yi ba kuma za mu haɗa su da Allah alwahidul qahar zai ɗau matakin da ya gadama Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon kaunar junanmu da junanmu wanda ya asasa wannan masallaci kamar da aka faɗa makon da ya gabata ya yi tafiya ta neman magani muna masa adon Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya dada shi cikin iyalansa da dukiyarsa lafiya karau Allah ta'ala ya ba da nasarar abin da aka je nema marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin dawamuwa halin talauci da ba kaka na kai Allah ka fidda al'umma musulmi daga wannan Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka haɗa kanmu kan kitabu wasu mu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da wannan إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله